نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دت علي ومعهبا وعهبنا تاني لها تسأل لم لي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمت فقسمتها بين بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كل كله كل كنا كن له سترا من النار متفق عليه na'am wato wannan babi yana mana bayani dangane da abin da ya shafi tausasawa maraya da kuma ɗiya mata da sauran raunana da miskinai da waɗanda suka karaya to malam sai ya shigo mana da hadisin na na aisha radiyallahu anha wa an aisha ta radiyallahu anha qalat hadisi na gaba daga nana aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yardar Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce dakhalata alayya ra'atun wato wata mata ta shigo wajena wata mata ta shigo wajena wa mahabna tani laha tare da ita akwai ɗiyanta guda biyu mata ɗiyanta guda biyu mata suna bin bayanta tas'alu tana bara tana roƙon a bata sadaka da ta shigo wajena falam ta ji indi shay'an ghaira tamratin wahidatin ba ta samu ba komai na alkhairi a wajena wanda zan ɗauka in bata in banda dabino guda ɗaya tal dabino ɗaya ne na ɗauka na bata wato wannan yake nuni akan cewa ɗan alherin da za ka ɗauka ka baiwa almajiri kadda ka rena shi la ta haƙirin na minar ma'arufi shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin tadiqin dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ko da tsagin dabino ka raba gida biyu ko gida uku ka baiwa bawan Allah wani kaso daga ciki saboda Allah ta'ala ya nesantar da kai daga wuta to kada ka rena wannan alkhairin da zaka yi ta ce falamta ji da indi an ghaira tamratin wahidatin ba ta samu ba komai a wajena wanda zan ɗauka in ba ta in banda da biniya guda ɗaya tal fa'aɗaitu ha iyaha sai na ɗauka na ba ta ita ina ba ta ita faƙasama ta ha bai na bana ta ha sai ta raba wannan da binan guda ɗaya tsakankanin ɗiyan nan nata guda biyu mata ta hasa shi gida biyu ta baiwa ɗaya rabi ta baiwa ɗaya rabi walamta a kulmina ha amma bata ci komai ba daga wannan dabina ita ta haƙura sun maƙamata fakharajat sannan sai ta tashi ta fita daga wajena fadakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alaina sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo wajenmu bayan ita wannan baiwar Allah almajira ta fita da ɗiyanta mata guda biyu sai ma'aiki alaihi salatu wa salam ya shigo fa akhbartuhu Nana Aisha radiyallahu anha ta ce sai na baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama labari dangane da halin ita wannan baiwar Allah almajira wanda ta shigo tana bara da kuma yanda ta fifita wannan ɗiyan nata guda biyu lokacin da na ɗauki da biniya guda ɗaya na bata ta raba musu ita bata ci ba. Faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, manubutuliya min hadhihi albanati bi shay'in ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace manubutuliya bi shay'in dukkan wanda aka jarrabe shi na manibutuliya manibutuliya bi shay'in dukkan wanda aka jarrabe shi da wani abu min hadhihi albanati daga waɗannan ɗiyan mata Allah ta'ala ya bashi ɗiya mata to wannan an ambace shi da alibtila'u saboda a al'ada a lokacin jahiliya suna kyamar ɗiya mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wato idan aka baiwa ɗaya daga cikin su labarin cewa matar shi ta haifi ɗiya mace to sai ya yini ran shi a ɓace yana cike da bakin ciki to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace manibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in dukkan wanda aka jarrabe shi da wani abu daga ɗiya mata Allah ta'ala ya ba shi ɗiya mata biyu ko uku ko hudu ko biyar fa ahsana ilaihinna ya kyautata zuwa gare su ya zamanto ya kula da tarbiyyarsu ya kula da karatunsu ya kula da cinsu da shansu da shigarsu da fitarsu da Allah ce kunna lahu sitiran minan nar wato za su kasance kariya ce a gare shi daga shiga wuta wato sakamakon shi zai zamanto Allah ta'ala zai sanya katangal karfe tsakankanin shi da jahannam na wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل بنتين, بنتين لها مم.
فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة و- ورفعت إلى فيها تمرة تمرة لتأكلها مم.
فاستطعمتها فاستطعمتها فاستطعمتها ابنتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم sai kuma hadisi na gaba an aishata radiyallahu anha shi ma dai wannan hadisin an amso shi daga nana aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar muminai mahaifiyar abdullahi yardar allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha radiyallahu anha ta ce ja'atni miskinatun wato wata almajira ta zo min ta zo tana bara ta hamilu bunatayya ta hamilu bunatayni laha tana ɗauke da ɗiyanta mata guda biyu ita ma dai wannan almajiral amma dai ya zama to wacce ce ta sake shigowa gidan nana Aisha radiyallahu anha ma ya zama to dai wata almajirar ce ta shigo ita ma dai da ɗiya mata guda biyu a tattare da ita nana Aisha radiyallahu anha ta ce fa at'amtuha thalatha tamaratin sai na ciyar da ita da binai guda uku na ɗauki da binai guda uku na ba ta sadaka da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mun kurakurai na sannan kuma ya ƙara mun kusanci a wajen shi fa'aɓat kulla wahidatin minhuma tamratan sai ta baiwa kowace ɗaya daga cikin waɗannan ɗiyan nata mata guda biyu ta baiwa kowace ɗaya daga cikin su da bino ɗaiɗai ta raba musu ɗaiɗai sai ɗaya wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kulaha sai ta daga dabino ɗaya zuwa bakinta saboda ta saka shi a bakinta ta cinye ita ma kowa ya ci ɗaya saboda su uku ne suka shigo kuma dabino uku ne na basu nana aisha radiyallahu anha ta ce fastaza mata habnataha shikenan bayan sun cinye ɗaya kin nan nasu sai hallo ɗiyan nata mata guda biyu suka nemi ta raba musu wannan dabinon guda ɗaya tal na hannunta wanda za ta sa a bakinta ta ci da suka ce mama ba mu fashaqqatit tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma sai ta raba wannan dabinan gida biyu wanda ta kasance tana so ta ci shi sai ta raba shi tsakankanin su ta raba shi gida biyu ta baiwa ɗaya rabi ta baiwa ɗaya rabi Nana Aisha radiyallahu anha ta ce fa ajabani sha'anuha wannan yanayin da ta yi wannan halin nata na fifita ɗiyanta da ta yi akan abin da tana so ta ci ita ma ta ɗauka ta ba su saboda sun nuna buƙatar su a kai sai burge ni fa zakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha tace sai na ambata wannan alherin da ta yi sai na ambata shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alladhi sana'at wannan abin da ta aikata na fifita diyanta da ta yi a kanta ta ɗauka ta ba su abin da ita ma tana bukata ita ce sai na ambata wannan ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ce wata baiwar Allah ta zo ta almajira ce da ɗiyanta mata guda biyu na ɗauki da bino guda uku na basu ta baiwa kowace ɗaya ɗaya daga ciki bayan sun cinye kuma ɗaya za- za ta ci ɗaya da a bakinta sai suka ce ta raba musu kuma ta raba musu ba ta hana su ba faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa nana aisha radiyallahu anha ce inna allaha qad aujaba lahal janna haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajibta mata gidan aljanna biha saboda wannan aiki da ta yi, wannan katafaren aiki da ta yi na fifita ɗiyanta mata guda biyu da ta yi a kanta, ta ɗauki wannan alherin ta basu, to Allah ta'ala ya ba ta gidan aljanna ta dalilin wannan aikin. Au a taɗa minan nar, ko kuma haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ‘yantar da ita. daga shiga wuta biha saboda wannan aikin da ta yi na alkhairi wanda ta fifita ɗiyanta a kanta wa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kamar da Allah ta'ala ya faɗa ko hal jaza'ul ihsan illa al ihsan to wannan hadisin wannan hadisin yake tabbatar mana da cewa wato idan mutum Allah ta'ala ya hore mai da ɗiya mata lafiya gana na'am wallahi babu canji a wajena wace ɗila dai babu canji a wurina a ba ta haƙuri kin jigo yawwara au a taɗa bihaminan nar ko kuma haƙiƙa ubangiji ta'ala ya 'yantar da ita daga shiga wuta biha saboda wannan aiki da ta yi wanda yake mai kyawo wanda Allah ta'ala yake son shi na'am وعن أبي جريح وإلي بن عامر wani abi وعن أبي جريح shuraihin dai وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة حديث حسن رواه النس رواه النسائي بسناد جيد ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما أحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأز- وأزجر عنه زجرا
Wa'azjuru. Wa'azjuru.
وأزجر عنه زجرا أكيدا na'am wa an abi shuraihin wato wannan hadisi shi kuma an amso shi daga baban shuraih shine khuwailid ibn amr al-khuzai radiyallahu anhu khuwailid dan amr al-khuzai Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi abu shuraih yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma inni uharriju haqqad da'ifaini Allahumma ya Ubangiji, inni uharriju haƙƙar da'ifaini, haƙiƙa ne ina tabbatar da laifi ga dukkan wanda ya tozartar da haƙƙin marayu guda biyu. Uharriju, ana ina tabbatar da laifi, ina riskar da laifi ga haƙƙar da'ifaini dukkan wanda ya tozartar da haƙƙin raunana guda biyu, masu ƙaramin ƙarfi guda biyu. Al-yatim, maraya. dukkan wanda ya tozartar da haƙƙin maraya to wannan ya ɗauki laifi wanda yake mai girma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wal mar'a da kuma haƙƙin mace duk wanda ya zamanto ya danne wa mace haƙƙinta saboda yana tunanin cewa ita mace ce ce ba ta da galihu to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗanɗana mai ukuba wannan hadithun hasanun hadithi ne kyakkyawa rawahun nasa'iyu al'imamun nasa'i abu abdurrahman ya rawaito shi bi isnadin jayyidin da isnadi wanda yake kyakkyawa wato isnadi wanda yake makabuli kenan hadithi ne wanda yake wato hasan saboda isnadinsa jayyid ne walil qabuli yudliquna jayyida والثابتة الصالحة والمجودة ومعنى أحرج معنى الأحرج ديتي أحرج حق الضعيفين معنى ألحق الحرج إنا تبتر إنا رسك الدليفي وهو الإثم بمن ضيع حقهما شيني laifi zai riski dukkan wanda ya tozartar da haƙƙin marayu da kuma haƙƙin mata duk wanda ya tozartar da haƙƙin maraya ko ya tozartar da haƙƙin mace to laifi sai ya riske shi sannan kuma wa hazziru min zalika tahziran balighan sannan kuma ina tsorataswa min zalika daga tozartar da haƙƙin waɗannan guda biyun raunana ɗinnan guda biyu tahziran balighan tsorataswa wanda take mai gamsarwa wa asjuru anhu sannan kuma ina tsawatarwa game da cin haƙƙin waɗannan marayun guda biyu zajiran akidin tsawatarwa wanda take mai ƙarfi na'am an gane ko na'am وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وتز- وت- وترزقون إلا بفضاء إلا بضعفائكم رواه البخاري هكذا مرسلا فإن فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبي بكر البرقي أبو بكر البرقاني في أبو بكر نيل برقاني أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب على عن أبيه رضي الله عنه نعم وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما a wannan hadisi an amso shi daga Mus'ab dan Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ta'ala ya kare yadda da mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan Mus'ab yace ra'a Sa'adun anna lahu fadlan ala man dunahu wato Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ra'a anna lahu fadlan ya ga cewa haƙiƙa yana da kai wata fadala yana da kai wani fifiko alaman dunahu akan waɗanda suke waɗansun su ne daga ciki waɗansun shi ne daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda sa'adu mutum ne wanda yake jarumi shine farkon wanda ya fara halba kibiya a cikin addini na musulunci sannan kuma ya yi jarumta a filaye da dama da aka haɗu tsakankanin musulmai da kafirai ana gwamzawa ya nuna jarumta a ciki to sa'adu bin abi waqas sai yake ganin cewa yana da kwai wata fadala yana da kwai wani fifiko akan waɗanda suke wani shi ne daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam shikenan faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sa'adu bin abi waqas ya ce malam sa'adu hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ana taimaka muku akan abokanan adawar nan taku ana taimaka muku a kansu su zamanto kun samu galaba a kansu sun zamanto su ne karyayyu to ba komai bai sa ake taimaka musu ake taimaka muku a kansu illa biyu da afa'ikun face dai da addu'al galabaitattun cikinku raunanan cikinku su ne dalilin da idan suka yi addu'a addu'a su wanda take cike da ikhlasi Allah ta'ala yake amsa ku samu nasara akan su waɗannan abokanan adawar taku wa turzaquna sannan kuma ma turzaquna hal dinnan bi ma'ana ma ce ma tunsaruna ba a taimaka muku akan abokanan adawar ku wa turzaquna sannan kuma ba a arzuta ku abin da za ku ci ku sha zamanto duniya ta zo walala illa bi du'afaikum face dai saboda galabaitattun cikin ku masu karamin karfin cikin ku to su ne dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba ku nasara akan abokanan adawa ku ci nasara akan su sannan kuma bangaren abin da ya shafi daɗin dukiya albarkar dukiya da sauransu ya zamanto wannan addu'a ta su ci rawahul bukhari hakaza mursalan al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin kamar yadda ka gani anan hadisi ne mursal wato ba cikin ba ambatan sahabi a ciki saboda fa inna mus'ab ibn sa'adin tabi'iyyun mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqas tabi'i ne ba sahabi bane kuma ya ce manzo Allah ya ce halatun saruna wa turzaquna illa bi du'afaiku wato wannan shine al-mursal al-mursal marfu'u bi tabi'i aw dhi kibarin aw saqatu rawin qad hakau ashharu hal awwalu thumma al-hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu wa radduhu al-aqwa وقول الأكثري كالشافعي وأهل علم الخبر كما عند الإمام السيوطي يفعله واتو مرسلي شين حديث دا تابعي zai ce annabi ya ce kaza ko hadisin da babban tabi'i zai ce annabi ya ce kaza ko kuma hadisin da zai zama to tsakankanin rawi din da annabi an samu sakat an samu cirewa wani daga ciki to amma dai mafi shahara shine na farko din tabi'i ya ce annabi ya ce al-mursal marfu'u bit tabi'i wannan shine abin da ake cewa hadisi mursali tabi'i yace annabi ya ce kaza to wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi mursalan amma warwahu al-hafiz abubakar al-barqani al-imam al-hafiz abubakar al-barqani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ya rawaito shi fi sahihihi a cikin littafinsa ingantacce muttasilan wato hadisi ne wanda yake sada da juna an musa'abin daga musa'ab dan sa'ad ibn abi waqas ana abihi radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa sa'ad ibn abi waqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am وعن أبي الدرداء ويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد وعن أبي الدرداء wato hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe an amso shi daga abu darda uwaimir shine malam uwaimir allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu darda ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa ubuhuni du'afa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ce ku nemo min raunanan cikinku ku nemo min galabaitattu daga cikinku waɗanda ba sa faɗa a ji wanda ba sa aikatawa a bi ku nemo min galabaitattun cikinku fa inna ma tun saruna sani dai kaɗai ana taimaka muku akan abokanan adawar ku ku ci nasara a kansu wa turzaquna sannan kuma ana arzuta ku abinci da abin sha da sauransu bi du'afaikum wato da raunanan cikinku wato wannan a cikin wannan hadisi za mu ga cewa akwai fadala ta talakawa ta galabaitattu na muminai sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci yana taimaka mana ne akan abokanan adawarmu sannan kuma yana arzuta mu abincin da za mu ci mu sha da sauransu saboda addu'ar waɗannan talakawa ɗin galabaitattu da kuma ƙasƙantar da kansu da suke yi ga Allah ta'ala da kuma ikhlasinsu da kuma kusancinsu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wannan hadisi rawahu abu dawud al'imamu abu dawud ya rawaito shi bi isnadin jayyidin da isnadi wanda yake kyakkyawa wato shi ma da hadisi ne wanda yake makabuli wanda za a aiki da shi kamar yadda ɗazu na faɗa walil kabuli yuɗuliku na jayyida wa tsabita saliha wal mujawwada walil kabul wato saboda hadisi makabuli hadisi wanda yake amsashe yu'liquna jayyida malaman hadisi suna saka cewa isnaduhu jayyidun wasabita hakanan suna cewa isnadu isnaduhu sabit wasaliha su ce isnaduhu salihun wal mujawwada haka su ce isnaduhu mujawwad wannan duka yana daga cikin hadisi bakabuli idan kaga a ƙarshe an ce isnaduhu sabitun isnaduhu salihun isnaduhu isnaduhu jayyidun to waɗannan dukkanin su walil qabuli yu'liquna jayyida والثابتة الصالحة والمجودة نعم وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك